ما يجب من الغسل
wai ما يجب من to الغسل bismillah rahman rahim ma ya ji za a shiga cikin wannan manzumatul ajururiya ma ya ji minhul gusul wannan fasali ne a cikin abinda wanka ke wajaba daga gare shi abinda ke wajabta cewa ai wanka
والغسل للجنا- للجسد بالجنابة Mhm, والعيد والنفاس بالاستجابة والغسل mhm. to wal gusulu ai wanka kun ijaba karki cewa wajibi ne yin wanka karki cewa wajibi ne ya fi kyau ma a ce wal gusula yin wanka a wanke lin jasadi baki ɗaya mabayyanin jiki kun ijaba karki zama wasa wajibi
بالجنابة da sababin janaba da sababin janaba eh, wanda duk janaba ta same shi ko duk wadda janaba ta same ta wajibi ne ta wanke baki ɗaya ko ya wanke baki ɗaya mabayyanin jikinsa No.
والعيد hakanan wanka ya baki ɗaya jiki karki zama wasa wajibi lil hairi saboda ɗaukewar jinin haira
والنفاس hakanan karki zamowar yin wanka wajibi da sababin ɗaukewar jinin biki
معنى الجنابة a ita janaba abinda ake nufi da ita مني خرج na fa- wato ɗayan abu biyu na farko shine mani wanda yake ya fita Bilan da je daga namiji ne ko da mace amma dai ya zamo ya fito ya fito mhm.
بلذة ya zamo ya fito ko da jin daɗi معتادة ta al'ada في النوم جاء ya zo ne a bacci ko ko a halin wasake illa iyaka malamai suka ce ai duk wanda bani ya fita gare shi a halin bacci to wannan ba a isinan ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba domin bacci ba wakaci ne na kiyayewa ba ta yi ya ji daɗin amma shi ya manta ya ji daɗin yasa za a ce wanka ya waje ba a kansa amma idan yana ido biyu yana halin watsake ne mani ya fita gare shi to wannan sai in ya zama fitar maniyin ta haɗu da jin daɗi to sannan ne wanka ya waje ba amma idan bai haɗu da jin daɗi ba to wannan alwala ce kawai ta warware alwala za a yi
أو بجماع ko hakanan kuma ya inda yake ya fita da sababin saduwa da mace
أو سواه ملجي ko kuma wani jima'a saduwa da mace shine muqaddimatul jima'i kamar garin wasa ga mace sai ya kai har matsayin mani ya fita daga gare shi to wajibi ne sai ya yi wanka almuzi wanda yake abin saki
أو بمجيب أو abu na قبل biyu wanda yake wajabta wanka bi magidi kamratin fakuwar kan zakari kamratu abin da ake nufi da shi kan zakari في فرج في فرج a cikin kafa da aka ce farjin ba wai sai lalle kafa a ta gaba ba ko da dubura ma ita ma a nan sunanta farji domin ita ma dai kafa ce No.
asalin ma'anar farju kafa ba sai lalle gaban mace ba ba a dubura ma farju ce shi yasa wanda ya fakar da a, kamransa wato kan zakarinsa a cikin kafa da ya je kubur ce ko duburu to za a ce wanka ya wajaba a kansa
وراء أنه يجامع wanda ya ga cewa yana saduwa da mace ya yi mafarki cewa yana saduwa da mace ولم يمن alhali bai yi mani ba فلا اتصال في ذا الموتلة ba wanka a cikin wannan mai mafarkin Wa- mai wannan a wannan mafarkin wanka ba waje ba a kansa No.
wara'inan na huyu jami'u walam yumni falakti salafi zalmuhutalam wara'inan na huyu jami'u walam yumni falakti salafi zalmuhutalam muhutalam anan matsari ne mimi ana nufin mafarkin
وواجد المني في ثوبه wato a nan sai ji zaro ɗaya daga cikin gaggan malamai sufaye sai ji zaro kamar zaro malami ne na hadisi malami ne na fiƙihu ga shi kuma malami na tasawufi babba ya ce yin mafarki da surar da take haramu shaidan ne yake kawo ta mutum ya mafarki yana saduwa da mace wadda ba matarsa ba to wannan daga shaidan ne Eh, a, idan mutum ya mafarki kuma yana saduwa da matarsa to wannan wata karama ce aka yi masa kamar karama ce aka yi masa saboda ne duk wanda ya wanka daga janaba ya zamo janaba ta samu ce gare shi ta hanyar da take halal to lada yake samu a wannan wanka yawa idan kuma ya mafarki kamar yana saduwa da mace amma ba a nuna masa surar matar da yake saduwa da ita ba to sai ji zaro ya ce wannan wata ni'ima ce aka yi masa saboda zai rage abin da yake damunsa a jiki ne to
wa wajibul mani fi wanda ya samu mani a tufafinsa wala yadri alhali bai Mata san asabahu.
yaushe ne maniyin ya same shi ba idan ta sala za za Za.
wannan maniyin ya same shi ba Iktasala.
iktasala sai a ce wajibi ne ya wanka summa ada farbahu sannan ya sake duk sallolin da ya na farilla min akiri naumi tun daga ƙarshen baccin da ya yi a wannan tufafin
wa bil furu'i fakira fakiri a kai alfahari da sanin hukunce-hukuncen mutane da yawa suna amfa- alfahari da asalinsu sukan yi alfahari da gidansu sukan alfahari da kuɗi sukan alfahari da iya sa hula sukan iya alfahari da abin hawa cewa yau garin nan gaba ɗaya mota ma irin tawa ai ɗaya ce ni kaɗai ne da ita ko ba ta da yau sun su da baka ga irin ta ba alfaharin wasu kenan to amma kai nasiha da zama ya zamo alfaharinka da sanin hukunce-hukunce na shari'ar Allah نعم domin kuwa nan ne in kai aiki da su za ka tsira har abada نعم
fara'ibul gusli to farillan wanka abban da suka farilla wa a- sunani a- a a wanka to wa sunani da kuma sunnonin wanka furubu farillan wanka guda biyar ne
niyyatu na farko niyyar wankan inda shuru yayin farawa ana yin niyyar yayin farawa zai niyyar ɗauke kari babba wal fawr farilla ta biyu daga farillan wanka shine yin wankan gaba daya shine gaggautawa wad dalku farilla ta uku daga farillan wanka shine tuɗaya- tuɗanya baki ɗayan jiki
al umum farilla ta hudu gaba baki ɗayan jiki wal furu da kuma wanda suke rassa wato ah, ya gama rassan jikinsa inda yake ya ɓuya a jikinsa kamar ƙarƙashin gwiwa kamar hammata kamar ƙarƙashin ah, cinyarsa kamar tsakanin ƙoyewarsa to duk ya bi su
sunanu wato akwai farilla ta biyar da shi mai waƙen bai kawo ba shi ne cewa wanda duk zai wanka wajibi ne a ce ya tsintsinfe gashinsa daidai gashin mai yawa ne ko ba mai yawa ba Mhm.
sunanu wato sunanu gashin kansa Eh, sunanuhu sunonin wanka su ma dai biyar ne gasul yadai 50 na farko shi ne wanke hannayensa yayin da zai fara ruku'i ya wanke zuwa ga ku'unsa misal al wudu kamar wanke wanda yake a alwala ta'abbuda yana wankewa ko dan ibada ba wai dan akwai wata dauda a hannunsa ba shi yasa ko da zai fara wankan a ce sai wani abu ya faru wanda za a da a ce haka din na faruwa wanda zai sa a ce wankan nasa ba daidai ba to in ya sake zai sake farawa sai ya sake wanke hannayen din
mabmabatu sunna ta biyu daga sunnonin wanka kurkurar baki istinshaq sunna ta uku daga sunnonin wanka shaƙa ruwa a hanci istinsaru sunna ta hudu daga sunnonin wanka tace ruwa
wa sa'ubul uznayn suna ta biyar shafar kafar kunnuwa
wala yuba amma kai ya tuci kansa da cewa zai zuba ruwa a kunnen nasa irin yadda jahilai suke irin wannan ba daidai ba ne irin don yi wankan jama'a ce sai ya zuba ruwa a kunnensa ba ce zuba ruwa a kunnensa ba ya shafi kafar wannan fata kuwa ta kunne ita wannan wajibi ne wanke ta ciki da fa- da bayanta na'am wa junubu Ah, wa- wanda yake eh, wa- wato mai janaba gaira simaki fagsila kai mai janaba ka wanke a wani kafar kunnenka kafar kunne ita wannan shafarta sunna ne amma fatan kunne wannan ka a wanke ta shine farsilan uzunaika na'am ka wanke a kunnuwanka gaba daya zayu ra'uma cikin bayan su wa ba da cikinsu wa ma baɗan da abin da yake cikinsu
fa ba'ilul gusul sai mustahabban wanka yudiba bad'u bi izalatil aza an so a farawa da gusar da najasa daga wato jikinsa wanda zai wanka ya fara wanke najasa fafar jihi sai kuma ya wanke al'aurarsa wal yanwi inda yana niyyar wankan yayin wanke al'aurarsa sa izar yayin nan
wal yatawab ra'a an so wanda zai wanka ya fara da yin alwala maratan sau ɗaya ya wanke gababin alwalar sau ɗaya ɗaya
wal yazid taslisa ra'si so mustahabi na wanka shine wanke kai har sau uku
fa al jasad mustahabi na wanka shine fara wanke saman jiki kafin ya wanke ƙasan jikin
fa shukul aymanu sai kuma mustahabin cewa ana so ya fara wanke ɓangaren jikinsa na dama kafin ya wanke na hagu taqlilu hakanan an so ta ma ya karanta ruwa bi ghairi haddin ba ce- ba tare da an ce ga iyaka ruwan da zai wanka da shi ba domin wannan yana sabawa da sabawa jikuna aw bi sa'in kuma ana kaddara shi da sa'i guda mudinabin hudu irin mudinabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami na'am
ya kawo tsarin wanka a waje shine wani malami da ake ce da shi Muhammad Abdullah yace fi sifatil ghusl shuyukh talafu wa haka haira sifatin qad wasafu inna shuru'i kabtadi bil basmala wa jibiha mithla al wuru mukammala fakasil ila salasin al yadaini بنية السنة للكوعين ثم أزل عن جسد أذاه فالفرج مع كل الذي هواه فالأنثيين قبل غسل الدبر في كل ذات الارتفاع الأكبر ثم بآلاء الوروء أهرا رجليك والتسليس فيها شهرا أخو والتسليس فيها شهرا تنوي الجنابة لذال أنه جزء من الغسل فأن السنة فأهلل الرأس بلا ماء إلا ثم اغسلنه- اغسلنه ثلاثا كلا ثم بالجنين فبالرقبة ثم بشق أيمن لركبته فالشق الثاني إليها تغسله فباقي شق أيمن تكمله وأتم بباقي أثر وهللي أصابع الرجلين حتما واغسلي مع كل شق ظهره والبدن وسل من الله جتام الحسنى فبعضه لحسه الدردير شو الشيوخ العالم النهرير وبعضه حرره البناني شو الشيوخنا العظيم الشعري na'am shine nisbatul gusul shiyuhu talafu malamai sun yi saɓani a tsarin da ya fi kyau a ba a wajen wanka akwai saɓani da yawa a tsakanin malamai akan tsarin da ya fi kyau a ba a wajen wanka wa haka hayar sifatin alwasafu amma ba za ka ji fiyayyen sifan da suka sifanta shi ne za a faɗa ma inda za ka yi wankan tun farko har ƙarshe abin da ake cewa daga a har z ibtadi bil basmala ka fara yin bismillah inda shuru'ika yayin da za ka fara wanka na farko abin da za ka fara ka fara bismillah waje ibiha bismillah nan ko ka zo da ita mukammala a baccikawa ka kai har rahim misal alwuru kamar yadda aka so kai haka in za ka fara alwala na'am shi ma kai bismillah bismillah da take cikakkiya bayan kai wannan fagasil lil yadayyi ka wanke hannayenka ila salasi har uku kowanne ka wanke har sau uku bi niyyati sunnati da niyyar sunna ko lil ko ayyin kana wanke zuwa ko na'am sun ma'azin an da sadin azabu bayan wannan ka gusar da duk najasa da take jikinka farfarja sai kuma ka wanke al'aurarka ma kullum da zai hawa tare da duk abin da yake daura da shi abin da ba za a iya tabawa ba ba tare da an taba al'aurar ba falun sayeni sai kuma ka wanke lunsayanka ɗaular gasulin duburi kafin a ce ka wanke dubura fi kulli za ta nuna tufa al'akabari za ka yi niyyar ɗauke kari babba a duk wannan abin da kake sun mabi a ra'il wuru sannan ka wanke gaɓoɓin alwalarka mara ɗaiɗai wa an hira arjilaika amma in ka zo ƙafafu su sai ka bar su ka jinkirta su sai ka gama wankan sarai ka wanke su na'am wata su fiya shuhira cewa ana wanke su sau uku a wanka kowace kafa ka wanke ta sau uku a wanka shine magana ta fi shura tanul janaba ta riba kana nufin janaba da wannan wankan da alwala li anna juz'un min al-ghusl domin bangare ne daga wanka wanke gabobin alwalan nan zaka yi da farko ya wadatar da kai daga wanke wacce wanka ba sai ka sake wankewa ba itba anna sunna ka bi abin da yake sunna fahallilin ra'asa bayan ka gaba wanke gabobin alwalaka ka shafi kunnuwa wanda an ce daman ƙafafu ka jinkirta to kuma sai ka dawo ka tsatsefe gashin kanka bila ma illa ba tare da ka zuba ruwa a kan naka ba ka fara tsatsefewa wannan dangane da wanda suke da gashi da yawa Mm.
su martilan su martilan nahu sannan ka wanke shi salasan sau uku kulla gaba daya sun mabil zunaini sannan ka wanke kunnuwa fabiyar ragabati sai ka wanke wuya sun mafi shikin aiman sannan ka wanke baki ɗayan ɓarin jikinka na dama da rukubati har zuwa gwiwa ka wanke har zuwa cinyarka ta dama har zuwa gwiwa in ka zo gwiwa fa shikkun sari sai ka koma ka wanke ɓarin jikinka na hagu ilaiha har zuwa gwiwa ta gasilo haka za ka wanke shi fa baki shikke aimanin tukammilu in ka wanke ɓangaren jikinka na hagu har zuwa gwiwa sai ka dawo ragowar ɓangaren jikinka na dama ka ƙarasa wato ka wanke nan diga-diganka watin mai baki a yasar ka ƙarasa kuma da wanke ragowar ɓangaren jikinka na hagu wa hallili a sa'adi a rijilai ne hatima a wanka wajibi ne a tsatsaife yatsun ƙafafu wabtili ma'a kulli shiqqin zaharahu wal badna kowane bangare fa ka wanke gabansa da bayansa ka wanke gabansa da bayansa wa sallu lillahi ta'ala husna in kai haka ka gama wanka ka zo da siffa wadda ta fi kyau na'am wannan bayani da ake ana bayani ne akan siffar da ta fi kyau a wanka ka roki Allah ya yi ma kyakkyawan ƙarshe Mm.
fa ba'ahu wani abu daga a cikin abin da aka ji a waken nan la hasahu dirdiru shehu dirdiri sai da amadu dirdiri shi ya rairayo shi shehu shiyu wanda yake malamin malamai al'alibin nihiru malami wanda yake gwani a ilimi wa ba'ahu wani ko a cikinsa hararrahu bunnani bunnani ne ya rairayo shi shehu shiyu hina wanda yake malamin malamanmu al'azimu sha'ani mai girman lamari to alhamdulillah zan ku an an ko akwai raguwa a babu wa karuri Wa kalbu man siyo da kisali mansirul sani.
wanda ya mance wani abu a wankansa to hukuncin kamar wanda ya mance wani abu ne a alwala
Lakin wuna sai dai a nan a babun wanka lam yu'idil muwali.
baya sake abin da yake bin inda ya mance a babun wanka ba a so sai ya sake wanke gaɓoɓin da suke bayan gaɓar da ya manta ba ko da a ce gaɓoɓinsa ba su riga sun bushe ba
Ko baɗala da gasulu.
gwaba ɗanar gusulu Gusulu izama.
wankansa yana ɓace izama ahara idan ya jirkirta wanke abin da ya mance din kamar a wajen wanka sai ya mance ya wanke nan ɗinsa bai tuna ba sai daga baya to in ya ga kauto yake nan ɗin nasa wankansa yana nan amma in bayan da ya tuna ɗin ya ki wankewa da ba sai an jima na wanke to gaba ɗaya sai ya sake wankan gaba ɗaya na'am
an an hukumi faure daga hukuncin gaggautawa ba da an bayan ya tuna cewa akwai abin da ya bari wanda shi abin da aka mance ba a wanke ba a wanka idan sa dafa wuga sulhu idan wankewa ta alwala ya zama ta dace da shi kafawu an to ya wadatar da shi an da- niyyati gasulu.
daga niyyar musulun wanka ta aruru da suke bijira gare shi idan gaba ta wanka aka mance ba a wanke ta ba sai kuma daga baya aka zo alwala aka wanke ta to shi kenan wannan wanke wata alwalar ta wadatar na'am
ranar da sai a tashi mawani uljana ba ko na'am abubuwan da zanaba ta hana to Allah amfani da mu Allah ta kawo malamanmu da alheri sai mu dubi a- a- ainihin matanin ya yi ce nasarar to fasulu wannan fasali ne ya ji bulbusulu wanka yana wajaba min salasati ashiya'a da sababin abu uku akwai abu na hudu da suke fada amma kuma aka ce shi din ya koma ga ɗaya daga cikin wannan shine wankan kafiri idan ya musulunta an faɗa cewa wajibi ne wanda da kafiri ne ya musulunta to yi wanka amma wankan nasa ai saboda janabar da ya ne sanda yake cikin kafirci wanda bai mata wanka ba ko kuma in mace ce ta musulunta saboda ta ta yi janaba ko tuni ya ɗauke mata ba ta yi wanka ba
fara'ibul gusli
nan aka tashi ya ji bulgusul min salasati ashiya ko Na'am.
aljanabati na farko janaba wal hairi na biyu ɗaukewar jinin haira wan nifasi na uku ɗaukewar jinin biki fal janabatu ita janaba ismani ta kaskaso biyu haduma ɗaya daga cikin kaso biyu khurujul mani shine fitar mani bilazzati ya zama ko tare da jin daɗi mutarati ta al'ada tare da jin daɗi na al'ada fi launi ya fita ne a bacci aw ya qazati ko ya fita a wasake illa iyaka an faɗa cewa malamai sun tabbatar da cewa shi mani in ya fita a halin bacci to ba a cikin cewa ya fita da jin daɗi ko ba jin daɗi
bijima'in da sababin saduwa da mace aw gairi ko da sababin waninsa wasani abu na biyu da yake wajen janaba yake za a ce wanda ya gamu da shi yana cikin janaba magibul hashafa shine fakar da hashba fil farai kan zakari a cikin kafa
wa mara aifi manami wanda ya yi mafarki wanda ya gani a halin bacci ka annahu yujami kai ka ce yana saduwa da mace wa lam yakhruj minhu maniyun alhali mani bai fita ba daga gare shi fala shay'a alayhi to ba komai a kansa ba a cewa sai ya yi wanka
wa man wajada fi sawbi maniyyar wanda ya san Ya maniyyi yi a a tufafinsa busasshe la yadri mata asabu bai sani ba yaushe ne wannan maniyin ya samu tufafin yaushe ne har maniyin ya taɓa tufafin ibtasala to abin da yake wajibi a kansa ya wanka wa adama sallani kuma wajibi ne a kansa ya sake duk sallolin da ya yi min akiri nawma tun daga bacci na ƙarshe nama da ya yake yi a da wannan tufafin fasulu to wannan fasali ne fara'ibul gusli farillan wanka niyatu niyya inda shuru ana niyya koyayin fara wankan wal fawr sai kuma cewa a gaggauta wankan ma'ana a yi wankan gaba ɗaya wad dalq sai kuma cuɗanyawa wal umum sai gama baki ɗayan jiki sai tsatsefe gashin kai
wa sunanu sunnonin wanka gasulul yadayn wanke hannaye ila ruku'ayn zuwa ko'o kalubu kamar yadda ake a alwala wal mabmabat sai kuma kurkurar baki wal sai istinshaq shaka ruwa a hanci wal sai istinshaq face ruwan daga hanci wa gasulul tumaki sai kuma wanke kafar kunne
wa hiya sukubatu ita ce huda addakila wadda ta shiga cikin kai
wa amma safatul uzun amma fata ta kunne wannan fa yajibu gasulul zayini to wajibi ne a wanke bayanta da cikinta
wa fadailu mustahabban wanka al bidayatu farawa da wanke najasa wanda zai wanka idan akwai najasa a jikinsa to an so ya fara wanke wannan najasa summa zakari sannan ya wanke al'aurarsa fenwi inda yana niyyar wanka yayin wanke al'aurar tasa
summa a ba'il wubu'i sannan ya wanke gaɓoɓin alwalarsa marratan sau ɗaiɗai summa ala jasadi sannan ya wanke saman jikinsa maɗaukakin jikinsa sannan ya wanke ƙasa
wata silisu gasilin ra'a an so ya wanke ukunta wanke kai wata ƙadimu shaƙi jasadi an so ya al'aini.
gabatar da ɓarin jikinsa na dama bisa ɓarin jikinsa na hagu wata ƙalilu ma'i alal hakanan an so ya karanta ruwa bisa gaɓoɓi
wa man nasiya lum'atan wanda ya mance lum'a aw ubuwan ko ya mance wata gaba min gusili a wankansa ba dara ila mai gaggawan gasilihi wanke shi yana tazakku yayin da ya tuna walau ba da ko shahada da an samu wata guda da yin wankan kafin ya tuna cewa a wannan wankan ai akwai wata gaba da ya mance bai wanke ba wa adama sallah yana sake da Abdullahi.
abin da ya sallata kafin tuna wannan tasa kafin wanke wannan tasa نعم wa in akarau idan ya zikirta wanke gabar da ya mance wanke ta a halin wanka ba da ziki bayan ya tuna ba dala wusulu to wankan nasa gaba ɗaya ya ɓaci fa in kana fiya aba ilobo'i idan ya zamo gabar da ya manta bai wanke ta ba yayin wanka tana cikin gaɓoɓin alwala wa sadafahu gusulu sai ya lobo zamo wankewa alwala ta dace da wannan gabar ajza ya wanke ta a halin alwala to shikenan wankewa alwalar ta isan masa Eh, wankewa alwalar ta isan masa نعم to alhamdulillah la tashfasulillahi ilmin dunil ko نعم to Allah ya amfana da mu da ilimi آمين.
Allah ya saka mu gabatan mu Allah ya shirye mu Allah ya shirye zuriyar mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana sura al haqq والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام